alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd yace rahimahullah alhadith ar-rabi yace an aha ana wani aha bismillah من إلى نقطة لا بيهم مش غنى الحديث الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الص- وهو الص- وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يرسل ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخ- فيدخلها, فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم
الحديث الرابع حديثنا هدو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمنزو عليه الصلاة والسلام يا لابارن تدسو وهو الصادق المصدوق shi annabi shine mai gaskiya shine kuma abin gaskatawa nan yayi shinhuda saboda abinda labarin da zai bada wanda ya ji daga annabi alaihi salatu wassalam ya shahi abubuwa ne na gaibi dole sai mutum ya gaskata wanda ya faɗa kafin ya yi imani da shi ta inna ahadakum lalle ɗaya daga cikinku mana kowane ɗaya daga cikinku da ka sani yujma'u khalquhu ana tattaro halittar shi ana kyautata ta ya zama mutum cikakke o, ana tattaro halittar shi fi batni ummi tun a cikin cikin uwashi dukkan eh, wannan halittar shi a cikin cikin uwashi ake ake kyautata ta 40 yawman a cikin kwana arba'in. cikin wasu nusuk akwai nutfa nutfa wannan khata ne baya cikin nusuk haka cikin ruwayat abin ga bukhari da muslim babu su babu nutfa duk da ke kuma wannan shi abin ga almuhimma duk da ke a wannan an san da cewa ma'anai hakanan ne amma ba na arba'ina yau a cikin kwana arba'in arba'in yawman shi wancan ya sanya arba'in yawman nutfa arba'in yawman alaka arba'in yawman mudga to na ya ce yadda yake ina hadakun yujma wa khalqo fi batni ummihi arba'in yawman a cikin kwana arba'in wannan kuma shi ya dace da hadithin da muslim ya ruwaito hadithin hudhaifa bin usaid cewa idan إذا مر على النطفة أربعون أو تنتان وأربعون يوما أرسل الله إليها الملك idan bayan kwana arba'in ko arba'in da biyu hasaba nutaf wani bayan kwana arba'in wani kuma bayan kwana arba'in da biyu ake tura mala'ika ya busa rai a cikin shi kenan duka wayannan abubuwan cikin kwana arba'in suke marahil ɗin wannan atuwar ɗin wanda suka zo cikin hadisi duka a cikin kwana arba'in suke gudana daga an yi kwana arba'in khalas duka wannan abubuwan akwai shi duk da ke ba a bayyane ke hili kwarai ba haka amma duka a wannan ne yake da suna wanda ke abin ga wannan khalaya wanda suke na na kai na kawahuwa kowanne sun abun sun haɗu gurinsu a cikin kwana arba'in wanta in ka ɗauka wancan cikin kwana arba'in yana nutfa kwana arba'in yana alaka kwana arba'in yana mudga kwana ɗari da ishirin ta sun mai kunu alakatan mitla dalik a cikin riwa muslim sun mai kunu alakatan fi dalika mitla dalik a cikin kwana arba'in kenan amma a cikin wannan riwa abin ga yadda wannan yake cikin kwana arba'in shi ma zai kasance alaka sun ma ya kunu mudgatan mitla dalik bayan haka kuma sai kasance mudga shine tsoka wadda wadda mutum zai iya sanya ta baki ala min abin ga ala qadri wannan qit'atun min al-lahmi ala qadri ma yadmaghuhu al-akil daidai gwargwana abin da mai ci zai iya ɗauka gaba ɗaya sa baki ya ke kira da muduga shi ma a cikin kwana arba'in ɗin duka yake abuwa wannan kuma ilimi na na likitanci na zamani ya tabbatar da cewa nutfa ba ta zama kwana arba'in tana nutfa kwana arba'in halauta zama jini kenan kwana tamanin duka jini sa'annan kwana ɗari da ishirin lokacin ake busa rai kahin kwana ɗari da ishirin mata ma wanda suke suna da khibra sun san da cewa abin da ke cikin cikinsu yana motsa kahin kwana 120 yanan duka a cikin kwana 40 ɗin ne yake gudana eh eh amma lokacin duk yana da motsi akwai rai cikin shi yana motsa yana abin haraka amma halittar ba ta da kammala ba kamar abin yadda zai fito abin da cikakke ko wata shidda in ya fito bai yi da cika ba eh kenan amma tun daga inda ya samu kwana 40 ya fara ɗaukar sifa ta dan adam eh duka eh duka ko abun ga ainihin abun ga daga 40 ku zuwa 42 yanda zo hadith cikin hadithin Hudhaifa ibn Usayd cikin radiyallahu anhu a cikin sahih Muslim yace thumma yursalu al-malak kenan idan ya kwana 40 ko 42 kamar abun ga hadith cikin riwaya guda yursalu almalak sai a tura mishi mala'ika a wannan lokacin bayan fuhu fihi ruh sai ya busa mishi rai kenan daga nan rai yake fara yake fara shiga kenan kahin wannan lokacin babu rai a cikin shi wa yu'maru bi arba'i kalimat sai kuma a umarce shi da ai kalimomi guda hudu al'amurra guda hudu Allah zai umarce shi da su bi katbi rizqihi mana kaddarar rayuwar gabaki daya bi katbi rizqihi a rubuta arzikin shi dukkan abin da zai samu a rayuwar da zai kwanakin shi da iskan da zai shaka da ruwan da zai sha da kudin da zai samu da komine ne wanda ke arzikin shi yana shiga cikin shi cikin arzikin shi abin da ya samu ta hanyar halal da abin da ya samu ta hanyar haram duka suna shiga cikin cikin arzikin shi duka muqaddar ne sai dai wanda ya samu ta hanyar halal shi wannan ba a kama shi da shi wanda ya samu ta hanyar haram kuwa za a kama shi saboda an hane shi akan akan wannan bi katbi rizqihi wa ajalihi da kuma ajalin shi ajalin shi kwana nawa zai ko shekara nawa zai ko wata nawa zai a duniya duka wannan sai a rubuta wa amalihi da dukkan abin da zai aikata sai an rubuta sai an rubuta mishi wannan shine takdir umuri eh kaddara ta wadda take ta rayuwa rayuwar kowane dan adam akwai abin da kaddara wadda take kulli wadda ta ta gabaci komi wadda aka rubuta ta tun kayan halittu san mai da kasai da shekara dubu hamsin kitaba watan talawhul mahfuz wannan kuma daga cikin lauhul mahfuz ne duk abun duk kowane mutum kafin a lokacin da aka sanya mishi rai za a rubuta mishi wa'annan abubuwan wa shaqiyun am sa'id sannan kuma za a rubuta shi mai dadin kai ne ko kuma tababbe ne ko mai dadin kai ne kaga tun daga nan wannan wayannan abubuwan wayanda Allah kadai ya san su daga nan Allah ya ba wani daga cikin halittar shi saninsu shi ne mala'ika kenan gaib nisbi ne tana yi wa wani abu allah ya sanar da wannan suna ta shushi Allah sai sanar da wasu daga cikin bayan shi wani abu ko wasu abubuwa wanda ba wasu ba su sani ba kaga nan mala'ika ya sani amma sauran mutane sun sani ba sani ba ko likita da na'urar shi sai dai ya gano wasu abubuwa amma ba duka ba yana iya gane ajalin shi yana iya gane arzikin shi yana iya gane aikin shi yana iya gane cewa shaƙi ne ko sa'idi ne duka wannan abubuwa ne wanda baya iya abinda zai iya hasasowa shine namiji ne ko mace a wani lokaci a wani lokaci kenan nan gaib ne wanda yake nisbi shi mala'ika daga nan ba gaib bane a wajen shi ba yace fa wallazi la ilaha ghairu ina rantsuwa da wanda babu wani abun bauta wanda ya cancanci a bauta mishi in ba shi ba inna ahadakum ɗaya daga cikin kula ya amalu bi amali ahlil janna zai iya aiki aiki na 'yan aljanna hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa jira sai ya kasance tsakanin shi da shiga aljanna bai wuce jira'i guda ba ma'ana yana dab da shiga aljanna fa yasbiqu alaihi alkitab sai wannan littafin da aka rubuta aka rubuta mai sai ya shiga gaban shi nan kuma kakka ɗauka da cewa an tilasar da shi ne kamar yadda muka faɗa maratib guda hudu na kaddara Allah ya sani ya rubuta mashi wannan abinda dama Allah ya san da zai yi sannan kuma ya bashi dama sannan kuma ya aikata wayannan abin da aka rubuta mashi waya su biku alaihi kitab littafin sai ya shiga gaban shi fa ya amalu bi amali ahlin nar sai ya aikata aikin yan wuta fa ya dukhuluha sai ya shiga wutai wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar sana wa kuma ɗaya daga cikin lalle ɗaya daga cikin ku kuma zai iya aikata aiki irin na ƴan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira sai ya kasance tsakanin shi da shiga wutar bai wuce zira'i ba ma'ana yana dab da shiga da shiga wutar fa yasbiqu alaihi alkitab sai littahi ya shiga gaban shi fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai ya aikata aiki na yan aljanna fa ya dukuluha sai shiga sai shiga aljanna yanan nan wannan musamman gaba wannan ta karshe tana gofin daga umar bi arba'i kalimat yana tabbatar mana ko mu ci hadisin asali ne wajen tabbatar da qada wal qadar qaddara da abinda aka rige aka rubuta aka rubuta wa kowa sannan yana kasa mana mutane game da farkonsu da ƙarshensu zuwa kashi nawa ha? a'a abin ga ta hanyar la'akari da farkonsu da ƙarshensu sun kasu kashi biyu kashi hudu akwai wanda farkonsu da ƙarshensu duka yana da kyau akwai wanda farkonsu da ƙarshensu duka baya da kyau kama yanzu fir'aun kama annabawa da sahabbai wanda aka aihuwa cikin musulunci harkonsu da ƙarshensu duka yana da kyau fir'aun da makamantan shi harkonsu da ƙarshensu duka baya da kyau akwai wanda kuma harkonsu baya da kyau ƙarshensu yana da kyau kama masihirta na fir'aun akwai wanda harkonsu yana da kyau ƙarshensu baya da kyau kama wasu wanda suka zamna tare da annabi alaihi salatu wassalam suka musulunta kuma bayan haka suka yi ridda wannan kaga harkonsu yana da kyau su baya da kyau ya zo haka cikin abin riwayat na hadithin abin da cikin sahih muslim ya wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati fima yabdu lin nas ma'ana shi tun da farko ma da kuke ganin shi aikin shi ba na kwarai bane ba ku da zahiri kuke mai hukunci saboda wanda yake aiki da ikhlas yake yi saboda Allah yanda ya kamata ya yi to Allah madaukaki yana cika mishi da imani amma wanda yake tana yawa ku ne kuke ganin cewa aikin kwarai ne yake amma asali daman ba aikin kwarai ne yake ba kenan shi wannan da farkon shi da ƙarshen shi duka wajen Allah duka ba na ƙwarai ne ba saboda wanda ba da ikhlasi da shi da gwara ma wanda bai aikin da shi ba eh shine kama wannan fi ma yabdu lin nas wancan wancan kama yanzu misali tana yawa mutum wanda zahirin yana boye imanin shi yana boye imanin shi wajen mutane kama aikin ba aikin wannan yake ba aikin da yake ba aikin wannan kama ba kama in ka dauka akwai irin su najashi da sauransu wanda su inda suke ba su da damar bayyana hakikanin su yana ayyukansu wanda bai sani ba su yana iya daukar su cewa ba ba wannan ba suna iya shiga cikin wannan
الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد علقها البخاري
الحديث الخامس حديثنا نبير عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت عائشة أم المؤمنين تترويتون حديث عائشة بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله يتترويتون حديث تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عليه الصلاة والسلام يأتي من أحدث وأن يكركروا fi amrina a cikin wannan al'amarin namu fi amrina hada a cikin wannan al'amarin namu shine addini wanda Allah ya turo manzo alaihi salatu wasalam da shi ma laysa minhu ya kirkiro abin da baya cikin shi ya dangana shi ga addinin fa huwa rad wannan abin abin mai dama mai shi kayan shi Allah baya karba shi babu abin da Allah yake karba sai abin da ya turo annabi alaihi salatu wassalam da shi kenan da abin da mutum zai mutum ya sami yakinin cewa ya dace da sunna ya san da cewa ko koda wannan yana kokarin ya makayin shi dubara wajen Allah babu abin da zai wuce in ba in ba abin da ke annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi ba fi rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadithin wannan wani zai iya cewa shi ba shi ya ba shi ya kirkiro ba shi aiki kawai eh tun ka hanya zo ya iske ana maulidi ba shi ya kirkiro shi ba to tace wa fi riwayatin li muslim a cikin riwaya ta muslim man amila wanda ya aikata ko da ba shi ya kirkiro ba in ya aikata abinda annabi bai zo da shi ba alaihi salatu wassalam ما ليس عليه أمرنا فهو رد وانا ابن زعم يرمشي داشي وقد علقها البخاري بخاري يا علق وانا رواية معنا بيروي بيروي توتا دا اسنادي تككبا ينام dukkan abin da ya saba wa abin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi sunan shi bid'a menene bid'a bid'a shine kirkiro wani abu wanda baya cikin addini a dangana shi ga addini da sunan neman kusanci ga Allah bambancin shi da sabo kenan shi mai sabo ya san da sabo yake amma shi mai bid'a ji yake wannan aikin nashi yana kusantar da shi ga Allah madaukaki to wani gamin zai kasance wannan bid'a asalin ta daman sabo ne kamar wanda yake neman kusanci da Allah da da kida ko da raye-raye kamar yadda sufaye suke suna tarawa suna ana kidi ana da sunan cewa wannan abu ne wanda yake kusantar da mutum ga Allah maɗaukaki wani gamin kuma zai kasance abin ibada ce amma ibada ce cikin cikin wata ibada wani bangare ne na ibada kamar yanzu misali tsayuwa a cikin sallah ibada ce wani ya ce to shi zai bauta Allah da da tsayuwa ko kuma sujada ya ce shi zai bauta Allah da sujada ba sujud shukur ba ko sujud wanda suka zo kamar tilawa shi kawai da sujada zai rika bauta a Allah zai rika minti talatin kullum ya yi na sujada wa Allah wannan duka bida ne ba su da ba su da wani asali wani gamin kuma bida tana kasancewa aikin tun asalin shi bida ne gama maulidi ba da asasi ba da asasi tun da babu wanda wanda da abin da annabi bai zo da shi ba da asali kuma ba da abin da ke nuna shi a cikin ƙura'ani wani gamin kuma zai kasance a'a akwai abin da bida ce izafiya abin yana da asali amma sai aka yi ƙari kamar mai kamar yanzu adkar dikiri yana da dikiri wannan misali mutum ya ce zai yi bayan sallah zai yi maimakon 33-34 zai yi ko kuma ya sanya zikirin bayan sallah asalin zikirin akwai shi wannan sanya shi bayan sallah shine bai tabbata ba kamar yanzu misali a ce a karanta alam na shara da izaja ko kuma a yi shi abin ga bishakil jama'i wannan duka bida'a ne wanda annabi bai zo da su ba yanan ibada in tana a sake mutum ya barta a sake kamar zikiri su la haula wala quwwata illa billah su hailala wanda suke a sake mutum ya bar su a sake wanda suke a kayyade mutum ya bar su kamar yadda aka kayyade su idan an kayyade shi da da abubuwa guda biyar ake ake kayyade ibada guda shida afon da sababi ana kayyade ibada da sababi kamar yanzu misali ni idi ko kuma ashura me sababin shi annabi ya tambaye sahabbai ga mutanen madina me yasa suke yi suka gaya mushi wannan kenan shine sababin sai annabi ya gwada musu yadda za su su sabawa yahudawa kenan wannan an san sababin shi yanzu da mutum zai ce to duk lokacin tarihin da musulmi abin ga cin nasarar musulmi a badar idan ya kewayo duk shekara zai yi zai yi wannan sallah zai yi biki na murna ya yi mi saboda sababin da ya zo da ba shari'a ta sanya shi ba sannan ta ɓangaren jinsi jinsi kamar mi kamar yanzu misali da me ake layya da rago mutum ya ce to ai tun da an ce doki ma halal ne shi da doki zai ya zo da bida ko da kaji zai saboda mutane sun yi san naman kaji ko wannan na na biyu kenan jinsi ko kuma kaifiya kaifiya yadda ake yi ya ce shi to sallah da shi wannan sujada zai fara yasa nan ya yi ruku kaga ya zo da ya zo da wani sabon abu ko kuma adadi adadi yanzu misali atkarus saba eh hailala dari annabi ya ce ko kuma tasbihi 33 mutum ya ce shi 35 biyar zai ko 100 zai rike ko kuma ya sanya ma kanshi wani adadi wanda shari'a bata sanya ba abinda shari'a ta saka ya sanya wani adadi wanda wannan adadin yana da wata ma'ana a wajen shi gane ko ko kuma ya kayyade shi da lokaci ce a lokaci kaza zai kaza misali mutanen da duk a ce abin ga duk bayan sallar la'asar zai yi wata ibada wadda ba shari'a bata gwada wannan shari'a ba abin ga keɓe wannan ibada ko da ibada abin ga me yake da suna halalci kamar yanzu misali ya ce duk kullum bayan sallar azahar kullum bayan sallar azahar zai yi raka'a goma ya ƙayyade shi yana ganin wata miza ga wannan lokaci wanda ya sanya yana ya zama bida ko kuma guri ya ce a guri kaza zai je guri kaza ya yi abu kaza wannan abubuwan guda shida daga mutum ya sanya su cikin ibada to ya zo da ya zo da bid'a abinda yake ibadar da take a sake mutum ya barta a sake wanda aka kayyade ta mutum ya barta a kayyade kamar yadda shari'a ta kayyade
الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد ملغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم
الحديث السادس حديثنا الشدة عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النعمان بن بشير wanda sahabi ne baban shi ma kuma sahabi ne ya ce ya ji manzo alaihi salatu wassalam yana cewa annoman ibn bashir shine wanda ma'aihiyar shi ta ta sa baban shi ya bashi gona mun san fisai wanda da ƙarshe ta ce ya je annabi ya shaida annabi ya ce shi dukkan ɗiyanka ka ba su gona kamar yadda ka ba annoman ya ce ya ce to ka je ka nemi mai shaidar ka ni ban na shaidar sai ya ce ya ji manzo alaihissalatu wassalam yana cewa innal halala bayyin ana halal wadda take tsantsa a bayyana take wa innal haram bayyin haram wadda take tsantsa ita ma a bayyana take wa bainahuma umurun mushtabihat tsakaninsu akwai al'amurra waɗanda suke masu rikitarwa waɗanda hukuncinsu ba a hili yake ba kenan nan ya kasa dukkan abubuwa zuwa kashi nawa kashi uku akwai halal tsantsa akwai haram tsantsa halal wanda kowa san da cewa halal ne kamar yanzu ruwa ruwan rijiya akwai wanda yake bincike kan shi kowa san da cewa halal ne akwai abin da ke haram ne wanda yake a bayyane kamar giya duk wanda yake wannan tare da yake rayuwa cikin musulmi ya san da cewa giya haram ce babu wani shakuwar a game da lamarinta to ya ce tsakanin wa'in eh an yi mai eh ana amfani da shi bai da kamar kissa abin gabi irin wata rijiya a madina wadda suka tambaye manzo alaihi salatu wassalam suka ce rijiya ce wadda ake sanya kazamta wannan ta al'ada ta mata in sun sanya inda suka tare jinin nan sai su zubda shi ciki ana zubda ku ana sanya gawa ta gawaki ta dabbobi wanda suka mutu hadda karnuka aka ce aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam shin ruwan ya halatta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ruwan abun da mai tsarki ne kuma ana tsarki da shi ba abin da yake wannan baya sanya shi ya zama najasa saboda ruwan gudana yake ba tsaye yake guri guda ba ta ce umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas tsakanin sa akwai al'amura wanda hukuncin su yana rikitarwa wanda diyawa daga cikin mutane ba su sani ba nan kaidin na diyawa daga cikin mutane yana gwada cewa akwai wanda suka sani kenan ba kowa bane bai sani ba wanda suke mazawa ilimi su sun sani wanda ba su da ilimi su ne ba su sani ba kenan abin yana rikitarwa ne daidai gwalgwadon yadda mutum yake da ilimi ko kuma daidai gwalgwadon jahilcin shi ya ce famani takashuwa sai annabi alaihi salatu wasalam ya ba mu ka'ida ka'ida ta abinda bai bayyana hukuncin shi bai bayyana ga mutum ba ya famani takashuwa dukkan wanda ya kiyaye duk abinda ke shuha abinda hukuncin shi bai bayyana a gare shi ba ce faƙad istabra alidinihi wa irde ta wannan lalle ya kubuta ta ɓangaren addini shi yana tsakanin shi da Allah dan ba zai aikata abin da ba haram ba dan ya kame bai aikin ba da hukuncin bai bayyana a gare shi ba sai ya tsaya bai aikata ba wa irde haka mutuncin shi hallau zai kare mutuncin shi mutane ba za su rika ta ka dibawa ne ya aikata abu kaza ba dan bai yi ba amma tana yi wa abin bai bayyana a gare shi ba abin haram ne ya je ya aikata shi mutane su yi ta yi da shi yanan kaga mutuncin shi ya zama sababi na abu a ci mutuncin shi ya ce wa man waka a fi shubuhat wanda shi ko dukkan abin da ke shubuha ba ruwan shi da shubuha in ya gani shiga kawai yake aikata kawai yake tun da dai ba haram ba ne wanda ya sani bai san hukuncin ba kawai aikata yake ya ce waka a fil haram bat tabbas wannan sai ya hada cikin haram wata ran sai ya hada cikin haram sai ya hada cikin abin da ke haram ne ya ce karra'i yar'a haula alhima tamkar makiyayi wanda yake kiyo kusa da kusa da gandu gandu gurin da eh, sarki yake kebewa saboda saboda baki wanda za su bakin shi wanda ka san ko in ka shiga gandun sarki akwai matsala kaje ka mai banna akwai matsala ko to kace tamkar wanda yake kiwo kusan gandun nan yushiku an yarta fi yana kusa da ya fada dabbobin shi su shiga cikin wannan gandun in dai kullun yana kusa da kusa da gandun to wata nan duk dabbobin shi za su shiga cikin wannan gandun yanzu sallallahu alaihi ce ala ala nan saboda jan hankali mutum ya mai da hankali ga abin da za a gaya mashi mana ku saurara wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da gandu saboda mi saboda baki za su zo mishi za su iya zo mishi yana idan suka zo da wasu da dabbobin su raƙumma ko kuma wannan dawaki ina zai aje su in baya da gandu ko kuma can da lokacin abun ga idan aka je jihadi aka zo da dabbobi na za a aje su yanan cikin gandun nan ne za a aje su nan za su yi kiwo nan abin ga sarki yake sanya dukkan abin da ya shahe shi ala wa inna himallahi maharimu gandan Allah shine ababen da ya haramta yanan ababen da Allah ya haramta mutum ya nisance su kai ya kusance su idan ya kusance su wata nan zai abuka cikin abin da Allah ya hana abin da ya sanya cewa wannan gandun shi ne kawai wanda ya shiga ciki ya ce alawa inna fil jasadi mudga ku saurara wa inna fil jasadi mudga a cikin jiki a cikin gangar jiki akwai wata tsoka idan salahat idan wannan tsokar ta inganta salahal jasadu kullu dukkan jiki zai inganta wa idan fasadat idan kuma ta taɓace wannan tsokar ta ɓace fasadar jasadu kullum dukkan gangar jiki za ta ɓaci alawahiyar kalb wannan tsoka ita ce zuciya wannan mi yake gwada yana gwada cewa zuciya idan tana da kyau dole kyawun nan nata sai ya bayyana akan gabbai yana wancan hadisin wanda galibin hatta fusak sun san shi in aka ma mutum na siya sai ya ce attakuwa hahuna yana su hada da wannan hadisin in ka ga attakwa ba ta bayyana a cikin gabbai ba to babu ita a cikin zuciya babu takwa cikin zuciya idan takwa ta kasance cikin zuciya dole sauran gabbai su kasance abin da suna aikata alkhairi yace rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisin akwai inda inda yake abin da yake suna yake halitta a yi magana a kan shi kama wannan matsalul gani manzo salasalam ya ce mutunan da ya ɗau dukiyar mutane ya ɗau bashi yana da hali ya kibiya manzo salasalam ya ce wannan yana halittar da mutuncin shi a je a yi magana a kan shi a gaya mutane halin shi ba laihi ba ne ba sannan kuma ya halitta a mashi uku ba ايوه
الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم
الحديث السابع hadisi na bakwai an abi ruqayya tamim ibn aus ad-dari radiyallahu anhu tamim ibn aus ad-dari radiyallahu anhu shi ya rawaito wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala ce manzo alaihi salatu wassalam ya ce addinun nasiha ya ce addini gabaki ɗayan shi nasiha ne addini gabaki ɗayan shi nasiha ne a cikin wasu riwayat ya zo cewa manzu salasalam ya maimaita wannan jumlar so uku ya ce kulna liman sai muka ce nasihan nan ya manzu alaihissalatu wassalam gawa take kasancewa saboda sahabbai suna son su san menene nasiha ya ne ake ko gawa ake nasihan nan saboda su aikata su samu alkhairin da ke ciki don an ce addini gaba ki daya nasiha ne abinda aka ce addini gaba yana shine addini gaba ki daya ko kasan abu ne wanda yake yana da matsayi yana da daraja wanda ya kamata kowa ya kula da shi shi ya sanya suka tambaya suka ce wa gawa ake wannan nasiha qala lillahi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace nasiha na ana yin ta ga Allah madaukaki ne menene nasiha ga Allah madaukaki shi ne mutum ya ya wannan ya keɓe ya kaɗaitar da shi da haƙoƙin shi haƙoƙin shi guda dangogin haƙoƙi guda uku ya kaɗaitar da shi da rububiyar shi ya kaɗaitar da shi da uluhiyya ya karantar da shi ya kaɗaitar da shi da asma was sifat idan mutum ya yi haka to ya yi nasiha ga Allah maɗaukaki ya nasiha ga Allah maɗaukaki wani kitabihi sanan nasiha ga littafin Allah nasiha ga littafin Allah da harko mutum ya ya imani da cewa maganar Allah ce maganar Allah kuma sifa ce tashi ba abin halitta ba ce ba ba abin halitta ba ce kamar yadda magabata suka da magana ce wadda Allah maɗaukaki ya yi ta mala'ika jibril ya ji ya zo ya isar ga manzo alaihi salatu wassalam sa'annan mutum ya ya kula da ƙur'anin ko kuma magana Allah ta hanyar aiki da umarnin Allah maɗaukaki da nisantar abinda Allah maɗaukaki ya hana da kuma gaskata dukkan labaran da suka zo a cikin alƙur'ani da kuma kula da karatun shi da iya karatun da har da shi da fahimtar abinda ke cikin abinda ya zo cikin ƙur'ani saboda maganar Allah ce maɗaukaki subhanahu wa ta'ala kuma magana ce wadda take mai albarka kamar yadda Allah ta kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ba wai littafi bane wanda kawai za a zo a rika rabawa ana karanta saboda neman albarka ba ko dan saboda ko saboda musabaka ba ko kuma saboda wasu bidiyoyi a zo a rika sabke mawa ne a je gidan wancan a sabke a je gidan wani a sabke ko kuma mutum baya aiki ma da shi idan ya mutu a karanta mashi wai a mai fiddawo a kubuto shi daga cikin daga cikin azaba na farko har sun san da cewa cikin azaba yake sa'annan kuma za su kubutar da shi sun san da bakin yadda in aka mishi zai samu kubuta alhali kuwa kowayen da suke halakakkun ba darajar su guda ba kenan bai kamata ba yanzu wanda ya kashe mutum a kwamsariya wanda ya kashe mutum da wanda ya sace kaza kubuto su kudi guda ke kubuto su amma duka sai a ce bari abun ga la ilaha illallah dubu saba'in a karanta mashi ƙur'ani a sauke shi kenan an mai fidda'u an kubuto shi daga daga ukubar da yake ciki wannan duka abubuwa ne wanda ba su da asali saboda inda da alkhairi a ciki da manzo alaihi salatu wassalam da shi zai fara yi tunda annabi alaihi salatu wassalam bai yi ba sahabbai ba su yi ba yana wannan babu wani alkhairi a cikin shi duka cikin bid'o'i yake shiga ba ce a kai karatun ƙur'anin ba shi yake da matsala ba a karatun ƙur'ani so sahabbai sun kasance kowanne yana da wurdin shi akwai wanda a kwana uku yake sauka akwai wanda a cikin sati guda yake sauka akwai wanda ga sunan kowanne da yana da wurdin da ya sanya wa kanshi kenan wannan shine nasiha ga qur'ani ba ba wai a rika karanta wani ya mutu ba ko kuma aje gidajen mutane dan saboda neman wata biyan bukata aje a rika karanta musu ana ana amsa kuɗi ba qur'ani ba ba abin saidawa bane ba wali rasulih kuma nasiha ga tana kasancewa ga manzan shi manzan shi mutum ya san da cewa manzo ne na farko ya san da cewa bawa ne na Allah kai ya dauke shi ya kai shi matsayin Allah ya san da kuma cewa manzo ne yana ana bautawa Allah a bisa karantarwa shi kan mutum ya sanya mai kishiya ya rika bautawa wani ya rika bauta Allah a bisa karantarwa wani shehun shi ne ko kuma wani wani abu ne can daban yanan duk idan mutum ya yarda da cewa shine manzo kuma shine cikamakin manzanni yanan dole ya bauta ma Allah madaukaki a bisa a bisa karantarwar shi da kuma gaskata dukkan abinda ya tabbata cewa ya bada labari cewa zai abku ko kuma ya abku can baya ya abku can baya wannan shine nasiha ga manzo alaihi salatu wassalam ba mutum ya zo ya kawo bid'o'i ba ya sanya cikin addini ba da sunan kuma wai shi yake son annabi alaihi salatu wassalam su maulidi da abin da ya kama da haka wanda masu yin shi suna ganin ma wai wanda baya son annabi tare da cewa dukkan masu aikata sun tabbatar da cewa sahabbai ba su yi ba kenan sahabbai su ma ba sa son annabi shi annabi alaihi salatu wassalam da kanshi bai yi ba inda ibada ne da annabi da ya isar da shi da ya isar da wannan wannan ibada ko a cikin qur'ani ko a bisa sunna a bisa halshen shi cikin sunna shi ingantatta amma tunda annaba bai yi ba sahabbai ba su yi ba qurunul mufaddala ba su yi ba duka miye sunan shi bid'a duk wanda yayi wahala yake eh wahala mushkilar ba inda akan wahala kawai za ta tsaya eh bid'ar bida ba akan wahala kawai take tsaya ba a ce kai mutum yayi wahala ba a bashi lada ba a'a ukuba ke kanta am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah saboda mutum ya shar'anta wani abu wanda Allah bai shar'anta ba kenan ka san da cewa akwai ukuba wadda take mai radadi akan wannan hadisin Ali ibn Abi Talib yace wanda Bukhari ya rawaito yace al-madinatu haramun ما بين عير إلى ثور إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا duka wanda ya kirkiro bid'a a madina ko kuma ya lullube dan bid'a wanda ya kirkiro wani abu a cikin addini manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anta Allah da mala'iku da dukkan mutane gabaki daya su tabbata akan shi Allah baya karban mushi farilla ko nafila yace wali a'immatil muslimin kuma nasiha nan tana kasancewa ga jagororin musulmi jagororin musulmi kamar yanda malamai suke bayani iri biyu ne akwai sarakuna wanda su suke jaye da mutane wanda hadisan manzo alaihi salatu wasalam bal ai wani alkur'ani ya nuna a musu da'a واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم المستطاع في المعروف idan sun yi umarni da kyakkyawa idan suka umarce ka da saban Allah baka aikata saban Allah sai dai kuma muddin dai ba su kahurta ba ba su kasance kahurai ba to wannan baya sanyawa mutum ya ce musu tawayi baya halitta wa mutum mutum ya musu tawayi sai dai a cikin wannan saban da suka ce ka yi da wannan nan gurin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq tare da lazimtar da'a a gare su da'a a gare su da rishin tawaye ga shugabannin haka sinfi na biyu na wulatul umur wanda malamai suke bayani su ne malamai shi ma girmama su da wannan wannan aiki da karantar wasu da rishin wannan kaskantar da su da abin da ya kama da haka wannan duka yana shiga cikin nasiha ga ga malamai wa ammatihim da kuma ga gama garin mutane musu nasiha shine dukkan abin da ke akwai alkhairinsa a ciki mutum ya gwada musu abin da ke sharri ne a gare su mutum ya gwada musu ko da ba sa so saboda galibi galibi ammatun nas ba abin da yake amfaninsa ba suke suke so ba amma abin da ke kan mutum shine ya gaya musu abin da ke amfaninsu in ya so sauran abubuwa suna hannun Allah wanda Allah ya so shi da alkhairi sai ya waffaka shi ga karba abin da ke gaskiya wanda kuma daman tababbe ne shi ba zai karba ba rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi
الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم
الحديث الثامن حديثنا تقص عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن عليه الصلاة والسلام يأتي أمرت أن أقاتل الناس hatta ya shahadu Allah ilaha illallah ya ce an umarce ni wa ya umarce shi Allah Allah shi yake umartar manzan shi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce shi dami an uqatilan nas ya yaƙi mutane hatta ya shahadu Allah ilaha illallah nan bayan bayan musulunci ya yi ƙarfi ya kasance a wannan musulunci yana da daula a madina a lokacin aka umarce shi da ya yaƙi mutane nan mutane waɗanda ba musulmi ba ya yaƙi mutanen da ba ba musulmi ba hatta ya shahadu Allah ilaha illallah saboda me yasa za a yaƙe su ana yaƙar su ne saboda maslahar su don su shaida da cewa babu wani abin bauta in ba Allah ba su tabbatar da tauhidi wanda a cikin tauhidin ne tsirar su yake wanda dukkan wanda ya mutu ba taurar da tauhidin nan ba halakakke ne alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun to ya kire su har sai sun shaida cewa babu wani abun bauta wanda ya cancanci a bauta mishi in ba Allah ba kenan abu na harko da ake shine a bujira idan aka bujiro wa mutane da musulunci da wannan kalmar shahada idan sun yi shi kenan ba a yaƙasu idan suka kiya sai a nemi su ba da su ba da jizya idan ahalul kitab ne idan ahalul kitab ne sai a nemi su ba da jizya su zamna cikin ƙasan musulmi wannan jizyar da za su ba da sakamakon kare su da daula ta musulunci za ta yi idan kuma idan suka kiya suka ce basa shahada kuma suka ce ba za su ba da jizya ba kenan a lokacin abinda ke da kwai shine shine a yaƙe su sai sun ce la ilaha illallah daga inda suka ce la ilaha illallah shikenan kamar yadda muka san kissa usama ibn zaid radiyallahu anhuma lokacin da ya kashe wannan mutunan mutunan da zai kashe shi yana cewa la ilaha illallah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka kashe shi yana cewa la ilaha illallah bayan ya ce la ilaha illallah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta maimaita ya zaka yi da la ilaha illallah in ta zo ranar tashin kiyama yace sai da ce da amman da amman ba wannan ba ba halicce shi ba to anna muhammadan rasulullah kuma ya shaida da cewa muhammad manzo ne na Allah wanda wanda bayanin shi ya gabata amma mu san da cewa la ilaha illallah idan mutum ya hode ta idan ya hode ta da halshen shi tana amfanin shi tsakanin shi da da musulmi ana daukar shi ɗaya daga cikin musulmi amma wajen Allah kahinta amfanin shi dole sai ya zo da sharuɗanta menene sharuɗanta ilmun mutum ya san ma'anarta wanda bai san ma'anarta ko ya ce aikin banza ne ya ji da ana cewa la ilaha illallah amma bai san me ake cewa shi ma ya ce la ilaha illallah muhammadu rasul ba ta da amfani gare shi ya kasance yana da yaqin yana da in ba da yaqin yana da shakku kai la ilaha illallah an ce la ilaha illallah amma tana yi wa haka nan ne ba haka nan bane ba sai shi ma da wanda bai faɗa ba duka duka daya bayan wannan kuma ya kasance da gaske yake ba kan ƙarya yake ya hudu la ilaha illallah ba eh ya kasance kuma da ikhlasi ya hude ta ya kasance kuma yana santa ba ya rika cewa ba ya abun ga la ilaha illallah da yarda da wancan abun amma dan me yasa aka ce Allah kadai za abota ba dan me yasa Allah bai bari abota wani kenan wannan baya san la ilaha illallah ya kasance kuma akwai inqiyat ma'ana ayyukan shi ayyukan shi su kasance wannan me yake da suna ba su karo da la ilaha illallah ba wanda yake cewa la ilaha illallah ya zamna cikin masallaci tun da sahi yana la ilaha illallah a wuni duk wuni sai ya yi dubu goma amma in ya huta ya je wajen boka ina amfani la ilaha illallah din shi babu inqiyad da kuma qabul ya karbi la ilaha illallah inda da bakin shi sai da wa'annan sharuɗan la ilaha illallah za ta amfane shi gobe kiyama amma idan ya hada da halshen shi ba a ce a'a la ilaha illallah ɗinka da ka hade ta ba ba wannan ba ba ka hade ta da ikhlasi ba wannan amma wajen Allah madaukaki idan ya kasance bai hade ta da sharuɗan nan ba ko kuma sharuɗan nan ba su kammala a cikinta ba a wajen Allah ba ta amfani shi bal amfani da ya da la'ilaha illallah a nan gidan duniya sakamakon shi ranar tashin kiyama za a sanya kahurai ma sama shi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar saboda su kahurai ba su amfana da kalmar ba ba a kare jinin su ba ba a kare dukiyoyin su ba su ji ko wannan ya ce la ilaha illallah dalilin wannan an kare dukiyar shi an kare an kare jinin shi kenan ya amfana da wannan kalma shi ya sanya ranar lahira sai kahurai su kasance munafikai su kasance kahurai su kasance sama su innal munafiqina fi darkil asfali minan nar yace wa yuqimus salah kuma su tsaida su tsaida sallah wa yu'tu zakah su bada zakka فإذا فعلوا ذلك أسموا مني دماءهم وأموالهم idan suka riga suka yi haka to sun kare jinannakinsu da dukiyoyinsu daga daga afar musu ba mai taba ba bai halitta ba wani ya taba ya taba jininsu ko kuma ya taba ya taba dukiyoyinsu ya taba jininsu ta hanyar ji musu ciwo ko kuma ta hanyar kashi kisa kenan suna da kariya da musulunci yake ba su illa bi haƙƙin islam sai da haƙƙin musulunci sai haƙƙin da musulunci ne ya sanya cewa wanda ya aikata wannan aikin hukuncin shine a kashe shi kamar yadda zai zo attayibu zani annafs bin nafs wa sayyibu zani wa at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a wannan abubuwan guda uku su ne usul in abubuwan da ke sanyawa a kashe mutum tare da cewa ya ce la ilaha illallah wa hisabuhum alallah hisabinsu yana wajen Allah saboda Allah shi yake hukuncin abin da ke cikin zukata mu abin da muke iya ganewa shine abin da ke a bayyane idan ya bayyana musulumcin shi kenan zuciyar shi ba wanda yake da incin ya shiga abin da ke cikin zuciyar shi Allah shine ya san abin da ke cikin zukata rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisin muna iya samun gudan ko insha Allah الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم
الحديث التاسع حديثنا ترى عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جناج منذ عليه الصلاة والسلام ينأتي وما نهيتكم عنه فاجتنبوه يأتي دكا abinda na hane ku ku nisance shi nan kaga ba a hudda ko guda ba saboda ni saboda abinda aka hane ku ba aiki bane ba an ce kakka yi abu babu nauyi a cikin shi an ce kakka an ce zamna gurin ka kakka huta waje kaga ba aiki bane kana iya dama a zamna kake ba aiki bane shi yasa kenan dukkan abin da aka hani mutum mutum yana iya barin shi yace wa ma amartukum bihi dukkan abin da abin da kuma na umarce ku da shi fatu minhu mastata'tum ku zo mishi da ku zo da abin da kuke iyawa daga cikin wannan umarnin da aka muku yanzu misali an ce mutum in yana sallah ya amin ga ya yi sallah a tsaye ya kasance baya da lahiya baya iya tsayuwa yanan sai ya a zamne in baya iya yi a zamne sai ya yi a kwance almuhim a cikin kowane hali yake daidai gwalgwadon shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha eh abinda mutum yake iya yi cikin umarni shine yake aikatawa an ce mutum ya je hajji in baya da kuɗi kenan baya iyawa shi wannan baya zama wajibi akan shi saboda baya da baya da iko yace fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim abinda ya halakar da wayanda suke gabaninku wayanda suke gabaninku ana a cikin wannan me yake suna khitab na hadisai urfu na wannan hadisan manzo alaihi salatu wasalam ana nihi da ahlul kitab ahlul kitab kuma wayanda ake nihi da su sune wannan yahudu da nasara amma a cikin khitab na qur'ani idan aka ce wayanda suke man qablakum yana shiga dukkan dukkan sauran sauran abin ga addinai saboda me yasa saboda laraban da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ma khitabi su ahlul kitab suka sani yahudu da da nasara kathratu masailihim abin da ya halakar da su yawan tambaya in suka yi tambaya kuma wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim bayan an ba su amsa kuma duka sai su sassaba su sabawa annabawan su abinda aka ba su amsa sai su sa san ransu a ciki ba sa aiki da abinda aka umarce su annabawan su suka karantar da su da shi na wannan hadisin asali ne wajen aikata wannan umarni daidai gwalgwado dukkan abin da aka umarce ka ka zo da shi daidai gwalgwadon yadda kake iyawa amma abin da aka hane ka to ka nisance shi ga baki daya ka nisance shi ga baki daya sa'an nan musan da cewa aikata umarni yana gaban barin hani aikata umarni yana gaban barin hali kamar yanzu misali ga mutum nan yana sallah amma kuma yana wasu abubuwa na sabo da mutunan da shi baya yin wayannan sabon kamar baya sata baya wannan da cin amana da sauransu amma kuma baya sallah wanne yi ya ga wanda yake sallah wanda yake aikata umarni amma wasu abubuwa na hani yana faɗa in dai bai kai shirka ba in bai kai shirka ba kenan shine yahi wanda wanda shi bai aiki da da abin da aka umarce shi yake barin abubuwa waɗanda suke na farilla a kan shi lokaci ya yi a nan wajen cin karo ne kamar ta'arud ne idan aka samu cikin matsala guda akwai umarni akwai hani wanne ake gabatarwa nahayi ake ake gabatarwa amma nan wajen afdaliya ne babu cin karo abun tsakaninsu kama wannan yana aikata abubuwa na umarni wannan kuma a'a shi abubuwan na umarni su ne bai aikatawa amma abubuwan da aka hane shi wannan bai umarni bai yin abin da aka hane shi kama yanzu mutum bai sallah bai sallah bai azumi amma yana barin wani shan giya da sauransu shi kuma wannan a'a shi yana sallah abubuwan da aka ce zakka hajji duka yana yi sai dai shi kuma baya yana shan giya yana caca yana wannan wanne yake a cikinsu wanda yake aikata umarni shi ne baraka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك